الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi hudu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta muna cikin kitabul buyo a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam wato umdatul ahkam as-sughra kenan kamar yadda malamai suke faɗa mun yi darasi guda 80 daidai za mu tafi darasi na 81 hadisi mai lamba ta 272 a wannan masallaci mai albarka na marigayi alhaji bashir usman toba da ke unguwar birnin albasa muna cikin kitabul buyo littafi ne mai mahimmanci kamar yadda mun sha faɗa a farko mu'amala ce ta fi komai wahala zan kare mana matashiya a kan abin da ya shafi kasuwanci saboda mahimmancin sa sai na Umar radiyallahu anhu shago shago yake bi a kasuwa ya ma tambayoyi a shagon ka dangane da kasuwancin da kake yi in ka faɗi sai ce a rufe ma shago na ka rufe shagon ka sai ran da ka koma makarantar zoro ko gun gaban malami ka koyo in ya dawo ma tambaya ka iya sai a buɗe shi ake hizbar da suke yi kenan a nan lokaci bayan haka kuma akwai wasu abubuwa da muke ta magana a kan tun a farkon karatu muka ce duk wanda zai kasuwanci ko wanda iri ne ya rika kallon wasu abubuwa abu na farko wajibi ne kasuwancin da za ka yi ya kuɓuta daga riba domin riba duk wanda ya dauko matsala ta riba to ya taro faɗa da Allah madaukakin sarki domin sai alqur'ani nan ne a dukkan dukkan da ake wa Allah ba yin da Allah yake ka zo ku faɗa kai da shi in ba riba ba wanda kuma yanzu ba mai da komai ba sannan na biyu wajibi ne a tabbatar kasuwancin nan babu jahala ignorance da ake magana ya zanto abu an jahilce shi inda wannan abin kasuwanci to ya haramta ko kuma algara wani tafin jikin rashin tabbas cewa ga kifi nan da zai fito a cikin ruwan nan nawa kace an kamo shi irin wannan shi ne babu yake cewa cinikin kifi a ruwa abu na uku kenan abu na hudu a zaman haramun ne lokacin da aka kira sallah na biyu ranar juma'a ku yi biye da siyarwa a wannan lokacin Allah ya haramta ya yi allazina amanu idza nudiya lis salati min yawmi juma'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul ghayya Allah yake ku bar biye da siyarwa mun ba da misali da wasu da kasuwannin mu yanzu za ka ga a kasuwannin mu da suke cikin Kano akwai kasuwannin da suke rabuwa biyu saboda girman shago sai kawai a raba biyu wajen da ko Isra'il misali a je kowa da ko wajen karfe da ya saura a yaran shago da sun dawo wayannan kuma ba shi sai su tafi kuma inda ake yi da rai ba za a rama shagon ba Allah za a yi wa wayo kenan kaga Allah ya ce Yahudawa kada su yi su ranar azaba sai suka ki amma za a fito ranar sai a zo a yi kifayen rami in suka fafa a ciki ba za a taba su ranar lahadi sai a zo a kwasa ce ai ba ran asabar muka yi ba ba irin wannan da baharin da hauki yake wajen kasuwanci saboda haka wannan haramun shi ne a sama na biyar shi ne azara cutarwa duk kasuwancin da ya ranzo wani bangare zai cutu la zarara wala zira akwai yanzu da ba da muke kara shi ne alƙima kasuwanci ya ranzo akwai tata ta bawa da karara a ciki haramun ne domin ya zama matakiya da wannan domin ya zanto mana cin halal dan da ga abin mamaki mutum ya yi shekaru da yawa amma har yanzu ba abin da ya zalunci da halal da haram kuma yana da kuɗin da yawa ka ba shi ruwan da ya baya kuma ka ba shekara saba'in baya amma har yanzu ba abin da ya zalunci da halal da haram wanda wannan dukiyar da za ka mutu da bari yana tun daga yana ɗaya har wannan kuɗi da shirin sai Allah ya tambaye ka a kai amma har yanzu baka za a annabi ya faɗu ba wannan abubuwan suna da muhimmanci mu kula da su sosai kuma sau da yawa wani abin ka yi a goye in ka mutu ka bai wa yara aka raba musu gado su sun ci halal kai ne ka ci haram saboda haka yana da muhimmanci mu lura da kyau wanda ana faɗa biliyan ɗaya sai ka shekara tamanin da uku kana cin miliyan ɗaya duk wata ai miliyan ɗaya kawai ka kake ba ka zara a komai ka tsaya ka kwanta sai ka shekara tamanin da uku da yan watanni kana cin miliyan ɗaya duk wata to amma za ka wani ga shi yana da ita amma har yanzu bai haƙura da haram ba ka ga wannan jarrabawa ne ba karama ba an ka zuwa ya nan kana haka abu ne to zo da haka wannan shi ne to shi ne nan yake gaya mana yake babu tsoro da jirbai babu da yake magana akan sharadi a kasuwanci mutum ne ya zo za ku zai siyar ma da abu ko za ka siya a gurin su sai sa na sharadi da shi ne mutumin da yake so ya tabbatar ma in dai aka hawa wannan sharadin lallai to ana kan ka mutukar ba sako bane da ana jin a baya farko da muka buɗe da hadisi ibn Umar muka buɗe albayya ani bil qiyas malan yadda fara to yawwa saboda haka masu kasuwanci su biyu suna kan jahi mutukar ba su rabu ba mun yi wannan tun a farkon karatunmu to bari ba mu ji hadisi na farko akai sharadi ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda ko al-hadith al-thani wa sab'una ba'da al-mi'atayn hadisi na 272 ana aisha radiyallahu anha qalat nana aisha Allah ya kara mata yadda tace ja'at barira barira ta zo akalin barira bai wace kamar yadda muka sani to barira ta zo wanda lokacin da aka yi wa rana aisha tsaki ka jama shekarun da yanzu goma sha biyu ba ko sha uku amma aka yi mata tsaki kullum na gaya wa mata muna karatu in ce ku rika tunowa idan aka zo magana hadisin kifti ƙananan shekarun da za ku hango ko kwalbayin ba ta rubuta ba a lokacin ballan da ta yi waye amma kai mata kaji gaba ɗaya madina sai shiru kowa hankalin da ya tashi annabi alaihi salatu wa salam kansa yana cikin wani yanayi domin gidan in an shigo shiru kake jin sa biyar da annabi an tambayi annabi wa ka fito yake Aisha amma za ku yace babanta amma zai yi yanzu ya shigo gidan ko magana ba ya maka saboda masu tsaye gumi biya a ƙarya a kan matar annabi alaihi salatu wa salam to lokacin da aka ɗau kwanaki a haka in yana shigowa ba ta da lafiya ya ce wa cikin ki ta ce da sauki in ya shigo yanzu ba ta tambaye ta ce ce sai tambayi abokan zamanta ya ce ya ta ji da jiki ta ce wannan abin ya nemi ciwo sai dai tambayi abokan zaman ya cikin na da zai da sauki ita ba za ta tambaye ta ba har sai da ta kai matakin da da ƙananan shekarun da take ita ba ya kamata tana zuwa tambayin annabi yake da ji ummu rumman mahaifiyar da cewa dai tunda na aisha ta zo ba ta bacci ka san alhejin haka yake kaje ba ai shi za a kada bi za mu rubuta mu da wurin kuɗi kada bi shi za a kada bi a musulunci sai an ba haji domin gaba ɗaya yake wa mutum jin daɗi kake kai mutum kada bi an mu rumar da ce wallahi aisha ta zauna don da kuka ba abin da take har gari ya waye saboda ta zo ta tambayi iyayen kake cewa me za ku ce abin da akan abin da ake faɗa a kaina mahaifiyar ta kwantar mata da hankali cewa ce kin san cewa duk wanda take a cikin kibiyoyi take cikin abokan zama dole ne za ta samu kalubale haka ta ce wata ta ce au kuma kun ji wannan zancen da ake faɗa don ta kwantar mata da hankali wannan abin ya sa ta rika kuka kuma ruwa ta ce na rantse da Allah na yi tsammanin zuciyar Aisha za ta tsinke saboda kuka to a wannan lokacin da aka sauye ne yi a haka sai annabi ya kirawo wani ya dan tambaye shi shawara kaga a cikin matansa ya tambayi Zainab bintu Jahash ita kuma Zainab bintu Jahash kullum suna buga ita ma ba zawara ita ba zawara ce amma tana gaya wa Aisha ba abin da kika fi yi domin da na Aisha tana in ta tashi abin da za ta ce kowace a gidan nan ta kan hana ka aure ta amma ni wanda ne to wannan abin ne ya mutu ciwo ita kuma ɗalibai da zai ce ni kuma a sama aka ɗaura aure na ba a kasa ba to tana ramawa da wannan sai ta rubi bakin ta da wannan sannan kuma kyakkyawar ba duk abin da Aisha take yi ne ita ba haka to shi ne take cewa sai Annabi ya kira ta yace ne za ki ci akan abin da yake faruwa na wannan maganganu da ke sai a zuwa a Madina kun ga aboki ku kalli wata magana mata aboki ya zama mai hukunci ya gida sai take sam lokacin aisha na gidansu sai ta ce wannan magana da ake faɗa wanda fata aisha ta yi gabas da ta yi yamma ta ce ba ku ce wallahi ta ce kawai zance in ma za a bar wannan zancen a bai kun ga ya kira wa abokan zama ya ce kira da tijuwa yawanci iyayen mu mata sukan gane in mace ta yi kwamfidin bi da da idan aka yi wa yarinya aure sai a tura kakarta bayan sati ɗaya biyu da je kawai sai ta tafi da tsintsiyar laushi guda biyu ba tsintsiyar laushi da je kawai wani abu ta je karatu ta je ɗauka wala ba tsintsiyar laushi da ta kai ta wani tsintsiyar laushi duk abin da ya wuce tsintsiyar laushi bayan an kai idan ta je karatu za ta yi ta kalli yanayin da na farko ya take kula da shi ba sannan ta kalli sifar ta kawai ta yi kwansigin ko ba ta yi ko ba ta yi ba domin suna ganewa kafarta ko kuma fuskarta wani sa'in kafin hannunta kawai in ta yi wannan to za ta za ta gaya babu ta cewa to ya kamata a fara mata kaza a yi kaza a tsora su a layi iyaye da haka suke amma yanzu kun ga an sakarwa da wahala yanzu ka ga uba wani sa'in ma mahaifi ne zai je da kansa ya je kawai ya zo gaishe su akwai karatun shi ma da yake yi wanda zai zo in ya zo ba zai mata magana ba ko wanda zai gaya wai ya kamata na ga kaza a gyara ita kuma inda abokan zaman ta sai a tura haka ake yi sai kira barira a matsayin da na da cibiya a cikin gida sai ne da ita ne za ki ce a kan wannan abubuwa da suke faruwa ita ma sai ta exoneration din ta gaba ɗaya ce wannan zance ba babu shi tace yau ba ai da ɗaya ne kan in ma tana da laifi ka ba ta gari ajiyar gari da za a yi abinci da shi ta bar shi a bakin ƙofa bacci ya ɗauke ta akuya da shi kun ga yadda ta ba ta kariya tace in za ka kama aisha da laifi iya wannan za ka kama ta amma ba ta da wani laifi to sai da Ali ne shi kuma saboda yana da ƙananan shekaru da yawa a wannan lokacin shi da aka kirawo shi sai kalli yanayin da annabi yake shi akan me annabi zai damu sai ce ga mata nan da yawa ya rasulullah Allah ya baka zabi wanda na da ta ce wannan abin da ya faɗa ba na manta shi mace ai ba zan gaya ba in ka sace yanzu aka zo ana nema a wajen da ka faɗi gaskiya wanda ya ta haɗe su ko kuma suka samu matsala da matarsa ta zo kawai ka tsitsi ne ba ta kai shi da jinjiri a zai gaya mata kuma za ta tsakallan ka da abu shi za ta abin da ta nemo sai ka ba ta hakuri kawai don ku zauna lafiya to waɗannan mahallin jari shi ne barira ta takarawa wajen cewa san na da ja ba ta da wani laifi amma tana da laifi shi ne na yarinta amma abin da ake zargin ta da shi kayi gabas yayi yamma to ita ce wannan barira din to bari ku ji asalin yadda aka yi shi asalin bai ba shi to shi ne aka ce wannan barira ta zo ba gane ta ce ka tabto ahali ala tinki awasu na yi alkawarin mukataba shi ne abin da ake kira da mukataba shi ne bawan da yake karkashin ka ya zo ya nemi alfarmar cewa ka yanka shi amma ta hanyar shi ne ya zo zai rika fita yana yin aiki na kwadago an ya kawo kudin a rika lissafi har ya fanci kanka shi ne mukataba to ta yi yarjejeniya da su su iyayen gidanta a kan me ala tiski a watsi a kan ƙoƙiya ƙoƙiya tara duk ƙoƙiya ɗaya dirhami nawa ne ƙoƙiya ɗaya dirhami nawa ne dirhami nawa ne misali misalin zaka ba dinare ba kun yi duru an ba su fita zakar kowa yi duru ko kawai naira da naira ake yi ko arba'in shi ne ya yake cewa annabi yana ba wa mafi karanci matansa ko iya goma sha biyu da rabi ko iya goma sha biyu da rabi a matsayin a matsayin a matsayin me ake kiransa a sadaki a shekara biyar baya ba da muka buga wannan kukiyar naira miliyan biyar ta baya amma yanzu in ka ɗauko wani ai ba za a yi aure ba ba za a yi aure ba shi za a ɗauke shi a kan sadakin kawai cewa ba shi da iyaka dan a ta auren ya ji to wannan ungiyar tara shine abin da suka yi yarjejeniya fi kulli ami da ungiya suka ce za su ba da su da shekara za su ba da ungiya daya ba ta kuwa kun ga sai ta shekara tara ana jika ne tana biyan kuɗin shekara tara tana biyan kuɗin wanda inda za ka iya biya kuma a shekara ɗaya ma za su kyale ta amma ne a shekara tara kada wuce shekara tara wata biya ba sai ta ce ba aini barira ta ce na na ya ki taimaka mu ta zo ta dame ta ki taimaka mu akan biyan wannan kuɗin fa kuntu sai nace inna ahabba alayhi inni ba ba ta kidi ya kai mugabba ba ce in ahabba alayhi na na ya ce idan iyayen gidanki suna so ana udda lahum in kirga kudin gaba ɗaya na ba su wa la ukili amma ni ce zan ɗauki wato credit na cewa ni ne da ni ce maulan maulan ni'ima domin kun san in ka yanka bawa kai ne maulan ni'ima ko maulan a'ala shi kuma maulan asfal maula na sama da na ƙasa duk wanda ya ta bawa shi ne a sama abin da yasa ake kawo wannan saboda idan da a ce zai mutu shi bawa inda zai mutu bai da magaji sai da kai da kai za a ba wa gadar sa shine amfanin sa kamar yadda muke faɗa ba inda mace take cin ya gado gaba ɗaya a musulunci sai guri ɗaya shine a nan gurin duk inda za a je a gudu in dai a je a nemo wancan sai suka kira wani sai a nemo wancan uwan uwa a kan ɗan uwan mahaifi ayi aula li aula rajulin zakar haka annabi ya faɗa fa ma baqiya fa hiya li aula rajulin zakar in aka raba gado abin da ya ragowa kasiri ne yake zuwa ya cinye ragowar to mace ba ta asu kwata kwata a gado ba ta yi da abin da zai rage in ba kowa sai dai ba a kai mai filmani abin da aka ce a bata abu da ke ake bayarwa sauran sai dai aka yi akwai sulma da inda yan uwan mahaifinta da gade sauran wannan shi ne to shi ne yake cewa za ka ga kamar da rabiya yana cewa wani ta dinne ta yi doron asaba illa allati mallat bi ikki rahaba kwata kwata mata wato dinne ta yi doron asaba ba ta ga ba ta hadisi kwata kwata illa allati mallat bi ikki rahaba in ba wanda Allah ya mata baiwa da yan gabawa ba yanzu da aje banira za ta mutu ba ta da kowa na na riga ita za ta cinye gadon ta shi ne adil to kaga aje cewa ka zama mai rani ba a kan bawa daukan kiresti yana da muhimmin yana da muhimmin to sai lana da ta ce ki dai ki ga mutu amma sharadi ta ba ba su shuru da dirbai mai sharadin shi ne a gaya musu cewa ni ce maulai maulai ne ba ba su ba shi ne wa wala ukili domin ni na biya kuɗin idan sun yi dafa an su zai fa za a bar barira ila aliha barira ta tafi gurin iyayen gidanta fa qalat law tadi da su ga abin da rana ya tafi za ta biya mu kuɗin ku gaba ɗaya amma ita ce maulan ni'ima fa abau alaiha zin ka ke ke da ba san ba ke da ba fa da ni aini ta dawo daga gurin su wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jari annabi yana zaune ita barira ta dawo ta samu na Aisha ba kala sai take inni arantu zalika ala ahli abin da yake ga mun da mun jiro da shi ga iyayen gidana ba abin sun yi illa an ya kula da mun wala sai dai idan su ne za su dauki wannan wala din su ne maula iyayen gidan maula ne amma din فأخبرت عائشة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ina na ga dan kar mai gida ya ji ba wai idan zan je yi kun fara da wani yanzu aka zo aka tsora mai gidan ki yana gurin aka iya tsoron bai ji farkon ba tsayayyar mace shi ne zai ta ɗauko wannan labari ta gaya mai gidan ga abin da ya faru domin ya gane me ake so a ce kai ɗauka ne yaudararsa za a yi ta wani abu sai na na ga ku duba ku gani ƙananan shekarun da amana na aisha yi ba su kowane mafarki kan yi nema a gurin na aisha akwai shi da muke faɗa abin da kai shi yanzu in kana ɗaukan wasu matasa na cikin sahabbai maza da mata irin gudunmawar da suka bayar zai ga wato mu matasan da yanzu kawai kabbara hudu za a yi to na na aisha da abin da ake so a gaya ma da tension nan gaba ɗaya tun da annabi wa duniyar shekarar ta sha takwas na faɗa a wannan gurin muna karatun hadisi da muka zo kan zai da bin tsari dan da yake koyo yaran yahudawa a sati biyu shekarar ta sha shi ma za a hudu ko sha biyar shi ma a lokacin to a wannan ƙananan shekarun amma ku duba gobe ta fahimci yaya ne gidan ke amma kai yanzu graduate gawo kuma shekarar ka biyar kana zuwa zance amma har yau baka san da baka san ka ba sai an fara zama wurin za a gane gaba ɗaya shi yi da ake shi ya yi yawan da ta yi yamma ai to wani kwaɗo amma na na iya me yasa saboda ba mu ɗau kesa a matsayin role model ba inda mun ɗauke su a matsayin role model da sun zo zauna lafiya matan mu su ɗauke su a matsayin wayannan matasan mu su ɗauki matasan da akwai kuma akwai misali shabab haula rasul shabab haula rasul wayannan matasan ka ga me suke yi Ma'azabin Mu'az wanda aka ce in tazza al-Rahman li mawqihi alhajin ubangiji ya kinji da lokacin da ya mutu har yaba duniya lokacin da ya bar duniya shekarar talatin da hudu ko da shida a sai ka tambayi kanka shi ko me yayi haka me yayi a wannan shekarun har alhaji ta girgiza saboda ya mutu to amma mu yanzu za ga matasan mu mutum ya gama makaranta shekara talatin talatin da ɗaya amma rufi da kowa ba har yanzu fayi yake jira ya fage har yanzu jira yake wai fayi ya fage ko auren fari ne ba wai fayi yake jira ya fage ɗanyi dole ba yanzu muna magana a tare wannan da da muka rike da tsara a kan ya kuma gawan sai aka yi dan da ya mulki Najeriya shekara da 28 to kuma ire-iren su akwai ire-iren su wanda za ka ga wanda suka zama suka lokacin da ake ta magana a shekarun sun zama wasu za ka shekarun su ba za ka rufe talatin ba amma kai yanzu talatin kuma har yanzu wai baka shirya wa kanka komai ba saboda ba mu yarda da karamar sana'a ba kowa zai rike sai ya samu aiki babba dole ba za a sami yadda ake so ba kuma kun ga maganar da nayi ke karan ne cewa in kana son ka muri kai aure ya wuri shekara ishirin da uku da biyar kai aure na sarki ka zo ka kamar ta an to da yaya ka tsaya jiran kai ta yaya to wannan shi ne ka san abin insha Allah irin ta kabi ne irin ku insha Allah ya yi muku kumfan kumfara da da nono har yau bai ba kin nan jiri ake zuwa raya har yanzu bai ba to dai um فأخبرت عائشة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لا عائشة قالت الأوائل تجاه النبي هذا يوم كون أبو لا يجوز ta gaya wa gidan daga abin da ya faru fa kala sai annabi ya ce nan take faru ta ake khudhiha kinga ki rike ta rike da ruwa wa tari lahum alwala ki shakanta musu alwala din ki shakanta musu cewa wato alwala shi ne da cewa alwala lafi in kuma sun ya samu ta haka fa inna mal wala'u liman ataka domin aiki alwala samun girin da cewa kai kasan ka kai ne maulan ni ba liman ataka ga wanda ya yi nan gari ko ka da shi dila domin wanda ya yi gari ne ne walai fa fa'ala da'isha kana da dai abin da annabi shi ga neman shawara gurbin jirgi yana da muhimmanci amma ba ta gaya da gidan da waje da ɗan da fara ta cinye kuɗin ko sai ji wani ka sa dubu ɗari za ki samu dubu ɗari uku da hamsin sai bayan kuɗin ya tafi wai take gaya masa wai da ba a yi kan gaya ba kai faɗa ne to duk suka faɗa daɗi da ji yawa amma akwai wanda wallahi akwai wanda ina ji mujiyar ɗayan da ma ya tafi tana gaya mun muna tattauna take wallahi malam ko ji ko me ji ana ji sani ba nake ai da ba nake faɗa ba da ke jin ko duk wani bai bayar an tafi da hawa ba yanzu ga wani sun sun yi kuma ta ce ta ce da sarka ta ce da abubuwa ta ce wala ma da wata ai karamin mawakaciya na zama ai dole ki zama mawakaciya to yi wa yana abubuwa ne wata ke da haka ina ta sha wasu mai gidan da zai gaya mata kalki domin ya san kuɗi ba haka ake samun su da na gaya wasu na ce wannan abin inda ya halatta mu tallace muka zo mu da muke karatu da ba za mu shiga ba amma da tallace ni muka zo a duniya daga ba za mu sai nemo kuɗi ba kai ma ba sai kai ka koma gida ka kwanta ba amma bai halarta ba kawai wani yana zaune ya ce ka sa dubu goma duk wata kai ba za mu ba ba gida ba da kake ajiye wato kuɗin nan su ne ka shi ne kaɗai irin wa'annan da za ka ce ga kuɗin da kake karɓa domin gida ne ka gina amma wani ya ce wani ya juye wani kuɗi ya ce ba kuma ya baka duk amount sai wa zai rika bayarwa duk ƙarshen wata wanda ya jara wanda ya jara kai gaba ɗaya ba profit and loss a sana'arka duk sana'ar da ba profit and loss yau jara dole akwai faɗuwa akwai riba ka'ida kenan kai ba ka karanta simple interest a mathematics a primary ba ai kuma profit and loss ko da ba addini ba an ji a maka ko price rate time ko ba haka formula take ba dan na da manta ka to da haka kaida kai baka karanta wannan ba amma baka zo ka karanta wa sallallahu alaihi wa harrama riba ba to waɗannan abubuwan shi da mafi yawanci wanda ake dambara za ka ga shi ma kawai so suke su banza a gani wani yanzu kawai zai ko turo kai ka koyi dan biyan na ba da shi gaba biyar zai ce ma da yaji ma na so ba ruwa ne da na ruwa ne ta in ba da kuɗi hakura amma wani wani service provider labarin wallahi ba na shiga ba ruwa na da shi kuma ko ba ruwa ake ba zan shiga ba domin da haka za a yi gare ka ka ba da jiro moshi ke nan ka je ka bada ruwa saboda haka ya kamata mu kiyaye ka'idar musulunci a da aka yi hijira zuwa madina annabi ya hada abdurrahman bin auf da wani cikin sahabbai ya zo ya ba shi rabin gidansa ya ba shi sai su rayu na gode junna ne ala su yace nuna mun kasuwa kawai abdurrahman dan auf sai ya zanto ko kasa ya kiwa ya je biyarwa sai ya yi kirki Allah ko kasa ya ɗauka ko wanda ya je biyar biyar me yasa saboda ya nemi albarkar Allah kuma Allah ya saka karka da yin sana'a ana gaya ma yanzu mai ta haccin lam dora ya yi da koko kai yanzu ba za ka kuma da girman sa ya yi wa mahaifiyar ta tallan koko da safe kai yanzu za ka yi tallan koko ta haka kai graduate ne haba ba ba kaza ba zai yi wannan yi shi graduate ne amma yanzu ka san ko buɗe ido bai sa ne ya ce zuwa yake kai da ingila zai gani kan ban je ke kama bari ki wallahi shi ne kawai to wannan shi ne to sai ce sun makama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nas annabi da yake wannan sai yake cikin mutane fa halilalla ya gode wa Allah wa asna alaihi kuma ya ba Allah madaukakin sarki ثم قال في النيش أما بعد بايا هذا فما بال الرجال يتخذون شروطا ليست في كتاب الله ليس ذا من متاني da suke kafa wasu irin garaɗai wanda ba sa cikin littafin Allah kun ji da aka yi wa magana da rashi ko me yasa suke kafa garaɗin da ba sa cikin Qur'ani kwata kwata kullu sharadin laysa fi kitabillah sai annabi ya ce daga yau duk garaɗin da baya cikin littafin Allah madaukakin sarki kowane iri ne wa huwa ba'idun turu ta cire wa in kana ne aka sharri ko da sharri tsari ne ko tsari ne turu ta cire me ake nufi da wannan shi ne sai ba ba hawa suke da wata barka ko wata lutsufa sai ka je saboda daɗin hira sai ta ce daga ni ba ƙari ba za ka yi mai kijiya ba ka kai kana ne sai ka ne ka yarda ai ba komai ke da shi wani jari yau su nan da yana ce ta jama Allah ko baya ciki ka ji ɗan kasuwa da sauri ba baya ciki amma ka san maza suna yi cewa daga cewa a yi saboda ya ji daɗin zama kan ka san kanka ko ka ce ai duk wanda ya zo ta ban neman aure kar kai karambani saboda kai baka san waye ne ba mai wallahi baka sani ba za ka tsara aure ba za ka tsara ba wallahi ba saboda haka sai zance ne ne ka kaba duwan nan a gurin imamu Ahmad sai ka cika wannan ba za ka tsara masa kishiya ba to kai ba dan wani ambaliya bane kenan eh ka ga ya hakura da ambaliya amma akwai kuma bani yake ba ba ya da mu Allah yace da da ka ga mu kudi karo da biyu ka ka ga mu karo da biyu don ka ga dan Allah wai ne da ikdalillah ba ya da mu Allah wa kokin sai ba huwa ba ne to amma bari tambaye ku wani shi kuma ba amsa zan ba ku ba kawai tambaye ku nan sai ka zo tana karatu kace za ta karasa karatu kuma za ta yi ko ba yi a ci gaba da karatu kawai wanda ya tambaye na amsa kawai tambaye ku ne to sai ya ce wato wani kana da aka shirki qada'u lahi haqqu haƙƙin Allah shi ya mutuntanta a cika shi ne mafi tantanta hukuncin Allah wa shakun lahi auka sannan sharadin Allah shi ya fi amintuwa shi ya fi zama amana wa inna mal wala liman a'taka sai annabi ya ku saurara jibantan lamarin bawon da aka ingara a garin da yake ba waɗanda aka biya a gurin su saboda haka kuma ajiye wannan magana babu ta shi ne muka faɗa ka je motar mutum sai ka ce amma ban da rediyo ya yi da a yi ban da ita sun shi ke an gane ko da ka je motar mutum da ba da ba ka ake je mota in ka ce akwai wani kaji a yi na cikin da amma kana cikin yiwuwa sai ka ga wallet ɗin da kuɗi a ciki har da ita ka biya yau ka gabar da wannan akwai abubuwan da a hankali babu zai karɓe su ba abubuwan da ya shafi mota ake magana wannan wani sai ta san mantawa ake amma su gaya kaya ta mota in ba ka so da ita sai ka gaya ba rediyo ta mota ce kayan gyara din na mota ce wayan abubuwan duk suna da mahimmanci a kiyaye an fahimta da kyau ko yawwa idan na ce kalla yanzu a gurin kaɗan kasuwa wannan agogo da yake zuwa da shi da biyu na wani yawwa ƙariya ai da zai ka ka ce to banda jiro ba banda yadda a banda agogo a ba ɗaya na biya already ka yi min jalla har da suna gani a wannan kuma kai ka biyo ka jira ga muka ka da ba ban gaisu ba amma already an san su to har da su to ka ai problem ne kai wannan ya zama yaudara eh ka yaudara domin idan ka sa hoton biyo da da agogo to ka nuna mutum haddin hadda ya ce shiri ai an zaɓo su ba sai da ne mun yi wannan magana kun ga yayi bashi ko ɗan biyu ɗan biyu aka sabon madar ya zaɓi ɗan biyu za ni ma obi ya zaɓi wannan magana akan gwarzo ya zaɓi ɗan biyu za ta yi litinin wasan da gaba Allah ya mutu albarka Allah ya baka ikon kulawa. Bari mu je wani hadisi. To fito da hadisi, mashru'iyyar tanzilul mukataba ila ajal. Ya halatta a karkata kuɗin da za a biya banta zuwa wani dole. Na biyu jawabi mukataba ila ajal zaune a rafi. Ɗaya da cikin magidanta ya halatta ya yi zuwa bawan mukataba. ko matar ko wani an gane misali tsakanin kamar yadda na ra'ayi da ke ya halatta mace ta yanka ko mai gidan ya yanka ba dole sai an haɗu su biyu an haɗu an yanka mutum ba aikin lada ne matar ka tana gida za ta iya cewa ta ji za a yi gini masallaci a guri kaza ta ce da Allah tana so ta ɗauna ba dole sai da kai ba za ta iya yi shi ne abin da ake so a kawo sai ce annal mukatab abdu wanda aka yi rubutun mukataba da shi lallai bawa ne ma ba ke alayhi sai mutukar ne gama biya ba walau an yana ne rafi yana nan a bawa sannan jawabu bai yi rafi da kirkin yanki ya halatta a cikin bawa da jararin yanki to ya kawo su da yawa saboda mun ja hadisin da ma kura sai da ya kawo bidiyon hadis guda arba'in da uku ƙarƙashin hadisi alhadisu salis wa saba'una ba da biya ɗaya hadisi na ɗari biyu da saba'in da uku an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu ma annahu kana yashiru ala jamalillah jabi da abdullahi Allah ya kara masa yadda ya kara masa yadda shi da mahaifinsa abdullahi bin haram annahu kana yashiru ala jabalin lahu ya kasance yana tafiya a kan wani raƙuminsa fa a ya ji raƙumin ya gajiya sai yake tafiya a hankali kuma kun san yadda annabi yake in an yi tafiya annabi ke yake tsayawa a baya sai ya biyo daga baya ga waye ya gajiya waye ke bukatar taimako haka yake shugabancin sa ba shi ake fara kaiwa gida ba eh da jiniya da komai da a yau ku a ji a ajiye su ba haka annabi ba haka yake yi ba shi zai tsaya a baya shi kowa ya gaba saboda haka da ya biyo daga baya sai ku ya samu wani sahabun da jami'a da abdullahi taguwar da ta gajiya fara da an yi sayi bahu na yake fara da an yi sayi bahu sai ya nufin wato ya yi can shayi a kansa ya yi can shayi shi ne ya sauya wa gurin yadda ana haka falahikanin nabi sallallahu alaihi wa sallam ina kokarin ja wannan abun hawan da hayin sauri kar annabi ya zo ya tada ni amma dai da annabi ya zo ya tarar da ni saboda rakumin ya gaji in idan mashin ɗin ke gaji ni da ka so a gudu ba zai ba sai ne ya kara ba da hali wa zarabo da annabi ya zo ya ga halin da nake ciki rakumin nan da ido da gajiya kowa ya tafi sai annabi ya mun addu'a yi wa jariru addu'a wadda wadda raba mu sai da shi ta kuma ta baya kamar yadda ake dukan doki ko dabba in ana so ta motsa a wajen ruwaya ma cewa yi ba rukan da da yake hannunta ya karba shi da shi fasara sairan karkace da wannan ba sai ga rakumi ya fara sauri ba lam yasir mithlahu qattu bai taɓa yin sauri irin ka wajen da rakumin ci ta aka haifar rakumin bai taɓa yin tafiya irin wannan ba tun maza da sai yake sai annabi yake da shi duk ne da annabi yake yake yake dara rakumin ji yake wa jajiru yake tafiyar mu bi ukiyatin na ji yake ukiya daya ko haka ba bai kai ba domin tsohon baseline saboda haka fa qultu la kun ga dan adam shi kuma ya gara kuma ya mo ya ware sai ce a shi ba jiyar waje ba wanda ka san masu bai ba ta haka a kodin muna yara tsohon bazman da ya tawo hanyar hoto da ya kike ya tura shi falbai ya tawo wasa kawai lokacin ga ba ruwan kowa ba wanda ya taba sai da ke gari abokan zama na manta aka yi zama kana aka je aka dauko wa bai ya je in yanzu ne din mutuwar da ba za ka yarda domin yawa yan gwangwan da wuri za ka yi zaƙi dawa mai saboda haka bi'ini sai annabi ya kuma jiwa da kuma kana ya kuma jiwa da ke bi'ini kare shi mun kada ce ce bi ni ka jiyar mun ka bi shi ho bi ukiya din shi to lafiyar ma ukiya jabiri ya ce wa annabi lafiyar ma wa tabna ta hamlanahu ila ahli sai jabiri ya ce amma na da sharadi sai ya kai ni gida to kun ji sharadi sai ya kai ni gida domin idan ka sai mota yanzu a gurin mutum har ba da in baka ce lallai sai gobe ba ko sai jiri kuna gaba ciniki zai karɓe mu kiɗin amma an kai kana da gaskiya ba zan baka ba sai ta wata su za ka zo rana asabar ran ladi da roƙa ba kaga wannan sharadi ne ko ko kuma a da mai da furtan a cikin jira tare da shi misali duk wannan sharadi ne a galiban na lokacin zuwa duk wannan sharadi ne ita jara'a kullum shi ne la zarara wala jirata sai ake karka cuta kar a cuce ka ayi abu a fili saboda haka yake to sai ya kai gurin iyayi na falan ma balagtu yayin da naje gida a dai ka wubil jamal sai na dawo wa annabi alaihi salatu wasalam da raqumu kun ga tunda yayi sharadi yake sai ɗauko raqumun ya dawo ne bana kada ni fa mana hu tun ba raja'atu yake sai ba ni kudin annabi alaihi salatu wasallam ya bani kudin rakumin sun mara jashi sannan na dawo da ya kai wa annabi rakumin sa annabi ya bashi kudin sai ya dawo gida ba sana bi isri sai annabi ya aika abin a baya fa kala sai yace a tarani ma ka tuka da haku da jamalak jamalak ya tura abin a baya a kirawo shi kenan cewa ya dawo ya kai wa annabi rakumin sa ya juya ya karbo kudin sa sai annabi ya ce ya dawo da ya dawo yace a garani ma ka suka ne haku da jamalat kin kana ganin nayi wato tiniki da kai ne almumakasa shine almumalaka bil bay'i an gane eh wannan ba je ne kai ka faɗa ya faɗa wajen siyarwa yace kana ga mun yi wace da kayya da kai ne kawai dan in karbe ma raƙumi yace ko jamalaka zo ka daura gumin ka wajen rayu baka da ɗan kuɗin ka jiwa da kika sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya mala ali na wani yace ya fi kowa kai da koyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga tufa mai kyau da tsayi ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wa sallam shi annabi taimako yake shi da ake so lokacin da kalamar shugaba to yayin da wani ya faɗo kan wanda yake a ƙarƙashin ka to idan abu ya same shi ma za ku yi amfani da abin da ba so ake ka biya shi daidai wa daida ba so ake kalinka ba wannan tsari ne na annabta an gane ko tsari ne na annabta eh ba wai ka dora masa wani abu da misali yanzu idan hanya ta biyu za a fita gurinka in gurin naira goma ne a tsarin musulunci gaba ɗaya ai ba abin da za ka ji daɗi maimakon a baka goma ka alinka ma wannan za ku haka annabi yake kun ga yadda aka zo kuɗin so yake duk asalin kuɗin raƙumin jajir ya tabbatar da kuɗin da ukiya ne ne da ya zo da ukiya ne ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya bai da raƙumin da kuma ya bai ukiya ka bi je jari jari kun jama laka wata rayu maka fa huwa laka annabi yace naka ne ka je naka ne to me zamu koya karkashin hadisi na farko jawazu bayi wa shira wa shira idabba ya halatta ai kasuwanci na dabba wanda mutum yake hawa mutum yana hawa mota kace kana jawo keke in zaka je ka kudin ya halatta na biyu jawazu jarɗin rukubi aw wusuli liman arada bai idafati ya halatta kai baka ta jarɗin cewa to sai ka je guri kaza ko sai rana kaza na uku mashru'iyyati du'a'i lil ikhwati billah an jar'an da ka rika yin kai wa ɗan uwa addu'a dan Allah kawo ka tuno wani yana cikin wata matsala kai mar addu'a ai ga jinan babi ma malam bukari ya adabul mufrad addu'a babu du'a illa lil ghairi babu da yake magana kai wa mutum addu'a bayan idansa addu'a da tafi kwayoyi mace sannan taqdimul auni liman yahtaju an gane ku gabatar da taimako ga mai bukata musamman a tafiya sai na wani yake ba a gane nagartar mutum dan kullun yana gaba a masallaci sai kun yi tafiya ne a tafiya ake gane waye kai domin a nan ne za ka goni ya lullunta ka a kuɗi amma ya kore kuɗinsa ko abin da aka zuciya ba zai biya wajen karku kuma yin waye ne ga in ka ɗaya da bidiyon na ana da laula ba zai biya ba don ka koma yake sai da umar ya tambayi wani yana bayani akan sai yace mutumin kirki ne yace ai na kasance yace a wajen lafiya yace ta ni gaba ku a ai irin harkar kuɗi da tafiya a nan ake auna mutum duk wanda kuke mu'amala ta kuɗi da tafiya da shi wato ba za ka iya ba da shi da shi a kansa ta wata mu'amala amma wanda ake mu'amala da shi ta kuɗi ko kuka yi balaguro da shi to a nan kake gane waye a nan za ka gane waye to sai dai sannan kuma na gaba shi ne mashirorin yake zarbi dawaki da maslaha ya halatta da gidan ba amma da maslaha ba dan zalunci ba kawai ta dukan kamar yadda masu hawa jagunan ce daga yana tafiya amma yana dukan sa duk da mafi yawancin su za ga su ma yi baro din farkon tarewa da a garin kai zai ga yara sun fito suna waka suna himarin alin himari a ke wannan masu masu wannan kawo ya kai sai ga an biyo yara da gudu ana duka kuma ta kai ka fito wajen kudin dole yara su yi ba su alin jima'i in suka kama yaro kuwa sai an kwaci yaro saboda haka kawai za a rika kimar da kun kan da shi a rika duka ba haka Allah ba da bikin zargi ya yi masa da kai da maslaha sannan alwaba'u bi sharri min al-ba'i wal munkari lazim duka alƙawari ga mai biye da mai biyarwa sannan na gaba shi ne alwaba da zai lalata limin mabiya ila zai gaggawa wanda aka ce abu a gurin sai ya sauri ya kai wa wanda ya siya da da lokaci ya yi ya sauri kamar shi sannan ya halatta na gaba mashiru'i ya tun hibar mutum ya yi kyauta domin asali dama kyauta don abu biyu ake yi ko duk wanda kaga ya ba kyauta to yana girmama ka kuma yana kaunar ka shi sa ake cewa ta fi sadaka ita kuma sadaka duk wanda ya waka sadaka tausayin ke yi shi ne bambanci sannan kuma annabi yana karɓar kyauta amma ba ya cin sadaka to ita kyauta ga wata ke na kayan ho sai zuciya ne wannan shi ne to a za mu tsaya a nan an nuna wani lokaci ya yi sati mai zuwa sai mu fara za mu shiga babu gaba kuma Allah ya kiyaye akwai tambayoyi guda biyu bari mu duba mu ko suna da alaka da karatun da muka yi to akwai sanarwa ji mai girma limamin gwani mala ya ce da Allah mutum ne ya ce misali zobo wake ya aji idan ya tashi zai shiyar amma ba yadda ake siyarwa a kasuwa ba kamar idan ana siyarwa kwano naira dubu dubu shi sai ya siyar da ɗari takwas dubu ɗaya ɗari takwas ne amma da wannan ya halatta ai ba iskali a nan na eh in ya boye to yanzu wannan sai ya tambaya in har wannan ne misali kun ji wannan wai ana siyarwa dubu ɗaya da ya kaji fito da zuciya ya rika siyarwa ɗari takwas yanzu wannan sai ka tambaya yawwa ai shi ne na neman lada ai haka ake so ai haka ake so yau mutane subsidy a wannan ai abu ne mai kyau kwarai da shi na ɗauka yana magana a kan wanda wala mutum ne yake sallah amma kullum sai ya yi kokonto sai ya yi ba da ko gaba to mala ya mutum ne ka ga wannan shi ne shi ala yake cewa wani ta ta hafu shakku kai ka yi zaruwa amarya amma na kokonto eh kana da tambar nan da kokonto kuka daura aure ai ba karamar matsala ba ne ai wannan abin in ka take yi gaba ko wallahi kallafin shi ka je na samu malam Usaimi da wani ya challenge da tambaya akan cewa irin masu tasalfinin masu wato matsalar shakku akan tasalfinin gauri ka san da aka zo mun tawo biya a tsawon mutallin shekara goma sha baya amma man shawi da ya kawo ana magana akan mutum ya zo sarki ya yi sarki to zai zaura kai ya bada a cikin wancan hadisi na waɗanda ake azaba a kabari to wajen suka shiga wannan aiki sai mutum har wajen takala suke yi in ya kusa zai je yawo mata takalar da uku ko hudu ya ga ko ya ga wani shigo ba sai ya fara zuba ruwa ya fito wannan abu ala za ka tama da ko ba su igiya a ban ɗaki wai sai ya yi lilo saboda wai ya gaba ku tsari ai abin da aka ce shi kamar da jami'ar islam ibn taymiya yake faɗa ita lada da take ajiye ba ku tsari kamar electricity ne da ita kamar tattali kamar da lantarki in da za ka ga to za ka ƙare wani abu zai fito kamar hankar dinkiya ne in da mutum zai gama sama sai ya zo kuma ya ya fito cewa aka yi da ta zo za mu ko mai kyau ka zuwa ka kai ba wanda ya ce ka tsaya kai sama sama ce ba wanda ya saka babu saboda haka da gani wannan ƙarfi ga fito idan na ka ga ko kwallo ya hauka kana jin cewa da ka zo da abuwan da kuka yi duka haka da ji ka san wato cuce cuta ce babba sai rike masa abin da za ka yi su amsa da mutum ya ba wa ɗalibinsa da zarar ka zo ko in ka shi kan yana ba wannan kana tashi jinka da ruwa ka duka wannan ka ne da ka fara sallah ya ce ma ai ya zubo je ka ce wannan ruwan da na zuba to wallahi ne to haka ita ma haka ji ma sallah da ka zo cewa wani kana da yaƙini ba ne yaƙini la ya zalu bi kai kawai ka wata da idan idan ya gane ka a haka ya rike ba a tsarin sallah ana cikin wata a dare ne shi kaza ba ya ba mu zai kai shi abun ka dadi manya idan saboda haka kai wa ido nan kokonta wannan hanyoyin a shi in ka zai yake ma kaza ya ce ba haka bane idan ne da in Allah ya so shine maganin da zaka dena malami wanda idan yana karatun sallah yana motsa jikinsa haka ya san je gaba ya dawo yana rawa ke ya dawo baya to malam wannan dalili ne da za a ce a daina musu sallah ko ya daina jan sallah a ba dalili ba ne duk da shi ba ba dalili ba ne ya je sallah an fahimta da kyau ko domin ka za a ta a maliki a yawan motsi har motsi a sallah masaruri ne in yi yawa an ka biya a halarinka yayi yawa da yawa zai iya fitar da kai daga sallah in ya koma kawai rawa yake kamar wanda ake wa kiɗa to sai sai a haɗe shi kawai a ɗauko wani wannan shi ne abin da ya kamata abubuwan da muka faɗa ne Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunan sa shawara da wasu hukumin sa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na da dare ta tun da yuri wa bi karatu ba kun ga akwai rage-rage da aka yi na san ni a masallaci amma a makarantu muna mika kaziya ga iyalan marigayi alhaji har abubakar alhaji abubakar har da Allah ya yi wa rasuwa na biyo wajen kwana sha biyu mun kiyaye ya dai kwana goma gaskiya yawwa kamar talata ne ko to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaje masa Allah madaukakin sarki dan uwa da iyalansa da yawa muna tare da su a nan muna bi da gariya gare su Allah madaukakin sarki ya wasa kuri da juriya kullum ina wata magana musamman a wani karatu suka cewa ba zai yi aikari raka wato ku ta kai baban mutane makawarta kai baban ku ba za a kai shi ba wannan ce yawan zama karatu na suna jin wannan karfa suna faɗin ta ko to haka abin ne yau da gobe in ba ba a kai mahaifin ko mahaifiya ba to za a kai wani a cikin tare da yake ko ina ne ko kana da ko Allah ba da jin kunya zuwa ne da tana da bakan gari ne da lamarin su bai mace ba saboda haka yadda al'ada ko shi dai dan nan haka za su gaba da shi wata ran ana ta kai mutane da kai wata ran kai ma kai a dawo to shi za a ce cewa a yi mata tani zuwan zai yi tafiya gudiri yake gudiri yake ko mun ji ko mun so dai an tafi yanke ko kuna kallo da hankali in mutum ya kalli yanayin unguwar nan in ya hararo in ya kawo da shekara talatin zai hara zai zai su azaba cewa mafi yawancin manyan unguwar nan da yawa sun da shi waɗanda za a shekara goma baya sha biyar kana iya lissafa su ko a invitation yanzu da yawan sun ka ɗauko tsohon invitation na da yawan za ku babu zuwa babu wani abubuwan na yana da wani mafi murka tunawa na'am a yi ma'aza Allah ya sa nan da shi duk da yau ba addu'a amma dai ba mu an taɓa ku ko eh mu je zuwa abin da nake so in ce idan kuka tattara gaba ɗaya ku daga shago kuka je kuka yi sallah karfe ɗaya a masallacin da kuka yi in kuka dawo ku ya halatta ku buɗe shago ai kun yi juma na a wayannan ba da su muke ba eh yan da yan kasuwa muke su wannan ba da yayi eh ma'aikata ya yi su ka ga ba zai yiwu a tafi a babu ma'aikatar gaba ɗaya babu kowa ba wannan ba da su muke ba da yan kasuwa su ne suke siyarwa su kawai san ma'aikatan gwamnati ne ba da masu siyar da siyarwa muke ba min ba haka to ba ka gama ba yawwa to shi kenan to Allah ya samu dace akwai kamar yadda na faɗa ɗan kasuwa ma ya zami karuwa ta ya yi to muna da kuma Allah da sarki ya bari su ka kauce Allah mu da wuce da shi wanda ta ka aure a gaba da wannan aure ta ko a gaba Allah shi kalama masu juna biyu da gidaje Allah ka sauke su lafiya muna roƙon Allah da suna yin da jawo da kuma kuma ɗaukaka kun tuna ruwa da sunan da ya yi ba ma ne Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da suna yin da jawo da kuma kuma ɗaukaka da abin da ya yi barkun Allah da iya mana Allah ka kara zuwa mana a cikin duniya da lafiya dan goma da ya tsaya da matasa da suka kauta hanya da ciwo Allah ka dora ta hanya madaidaiciya shugabannin mu Allah ka je Allah ka sanya tausayi masu cin zukatan اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وجب عقبك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين